أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وخافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المقتول وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدوم الأقراني فريد الداري الذي اللاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق عن إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعتج بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم على دفع أسألك اللطف فيما جرى به لمك أجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرناه في هذا الكتاب المباركة حتى ترده إلينا في وقت احتياجي إليه yau muna zama na ishirin da shida a jiyo mu na jawahar ma'ani zama na biyu kenan muna fatan ubangiji ya buɗa mana ya sanar da mu ya sare mana bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yau mun yi magana akan siratihi ko muna magana akan siratihi shiwa amma tijani siratu mun yi maganganu mun yi nisa wa ruzika radiyallahu anhu min alquwwati an azurta shaw tijani da ƙarfi fittiba'ihi cikin binsa wa af'alihi da aikin manzon Allah yana da ƙarfi cikin bin annabi Muhammadu da aiki akan annabi Muhammadu. Ma yi kashu ga zarata nurihi abinda yake isar da ƙwarara ko kauraran haskensa wa azmi halihi da girman halayensa. Fama aksara hizo da din, mamakin yadda yake addini. mamakin yadda shautu ne ke addini wa ma ashaddu hubbuhu iyahu mamakin yadda yake son annabi Muhammad yana son manzo Allah gaya waya tiqanihi lahu mamakin yadda yake kiyaye abubuwa taba'an lisayil mursalina wajen bin manzon Allah la ya gafal baya rafkana ga barin jin annabi Muhammad la ya gafal baya rakana wala tawani baya jinkiri wa ya hafazu ala iqamati salati yana matukan kiyaye tsaye da sallah fi auqatiha lokacinta wa ada'iha da ba da ita jama'a a cikin jama'a abadan kullum shine kullum sarmadan kenan yattanu ha ruku'an ina ma za ka ga ruku'insa wasu judan ina ma za ka ga sujudinsa ala akmali wajahin mafi cikan fuska wa atanni wasfin mafi cikan sifantuwa fissaki natin wa kumani natin cikin natsuwa da kamewa wa adadin ma Allah da yadda yake ladabi wajen Ubangiji Allah wa Jalla, salatul khashina irin sallar nan na alhashina masu kaskantar da kai zuwa ga Allah al'arifina a misali, irin masana Allah misalinsa, la tas'al an kasaratul khushu'i wal hudu'i ba sai ka tambaya yaya kaskantar da kansa da hudu'insa ba, wa husnul samti da kyan jiyarwansa wasu matin layasta man yarif halahu da natsuwa wanda ba wanda ya san halayensa Allah yi la shi fi saffin la yastadi ba kowa ke da ikon manya arifa halahu wanda ya san halayensa ba an yi lasiƙahu fi safi ya daidaita da shi cikin sahu mahafatar tashwishi alaihi saboda yadda yake natsuwa wajen sahunsa in ka zo ka mannu da shi to sai ka ji tsoron ko kai za ka taɓa shi ka girgiza shi wa kasiran ma ya haddu ala iqa'il salawati yana yawa mafi yawan lokaci yana kwaɗayantar da mutum yana zafirantar da mutane ala'iƙa isalawaci wajen afka da sallah yin sallah fi auƙati a lokacinta wa fil jama'ati da kuma cikin jama'a wa la qiyamil layli yana kwaɗayantar da mutane cikin tsayuwan dare la siyama akhiru balle ma ƙarshen daren ya hafu alai yana targibantarwa yana kwaɗayantarwa yana kwaɗayantarwa fihi a tammu targibi mafi cikan kwaɗayantarwa wayan shiɗa lahu yana nishaɗantar da aikin da ke dare wanda in ka ji yadda zai sa ka nishaɗi cikin maganar da zai yi akan sallan dare waya kula yana cewa fihi ta tanazzalu rahamatu a cikin wannan daren tatanazzalu rahamatu rahamomi ke sauka wa waɗifin nafahati da kuma aifi na busan yardan ubangiji wa inna mina manista qadahu Allah duk wanda Allah ya tada shi cikin wannan re fi a cikin daren faqadista da ahu ila rahmati kama ubangiji yana kiran shi ne zuwa zo ka shiga cikin rahama zo ka shiga cikin rahama ويداوم رضي الله تعالى عنه على غسل الجمعة شوت جانب بشي با دائما ينا cikin wankan sallar juma'a ويؤكد kuma yana karfafa shi ila ta'kidi sunniyati saboda manzon Allah ya karfafa ya karfafa wa yaqalu shawt jani yana aikata shi ala wajhil masnuni a fuska na sunantarwa min kauni muttasilan bin rawahi tare da ya sadu da safiya waya libisun na siyabahu yana sanya tsarkakakke ko kuma mai kyau daga cikin tufansa in kana in akwai wayilla in babu zahaba lil masjid jami jima'a alai sai ta masallacin juma'a da suturar da ke cikinsa wala narahu ita yau min liski amma ba ma ganin shehu tijjani yana sa turaren alliski wa nahawahu da makamancinsa yau muha a ranar juma'a wa in ka tsayi laha mustahaban ko da yake sa turaren an su to amma ba ma ganin haka wala bisa'ir al-ayyami ko sauran kwanaki wa huwa yuhibbu kaseeran wa yajlibu ilayhi amma yana son su sosai kuma yana jansa wala'allahu li ajali ma kusura min imalihi li alin rafahiyati ce watakila abin da yasa baya sawa saboda ko mu'amalansa da masu girma wa kasira min sufai kuma da yawa daga cikin muwawaye bi kasar tarafi kai kansu kamar yana yi ne wa ma ya la'alla bai faɗi dalili ba ce kar ya zamo ɗan gari ya dinga ganin cewa yana yi ne don wani abu ya ce watakila ko don haka ne eh kar ya yi don ya nuna wa kansa wajen masu mulki masu rafahiya ko kuma wawaye wane yana sa turare iri kaza wannan haka yana faruwa wayan shi haunan yana tafiya a natse fi sahihi lissalawati kullaha duk lokacin da ya tafi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta tatuha wa antum bisakinati wal waqari ku zo mata a natse da kamewa wa yuhibbul fa'il zalika amalan yana son aikata haka saboda aiki bi muqtadal hadisi idza ataytumus salata fa'atu hadis sakinatu wal waqari eh idan kuka tashi za ku zo sallah to ku zo kuna natsuwa da kamewa kamar yadda hadisin bukhari ya rawaito cikin kitabul azan ko wa min sha'anihi yana da sha'ani shau tijani radiyallahu anhu a ta haƙiƙu wata haƙiƙu tabbatarwa da zurfafawa fi kulli shay'in cikin dukkan abu mimma jalla wa daqa ko mai girma ko yayi siriri le kifa ala tahqiqi saboda ya tabbatar da abin yadda yake eh ya tabbatar da abin yadda yake wa ya kharji da zalika arriqat taqalidi dan ya fita daga zubin yara ce da wani ya duk abin da zai in kai binciyarka nan ya tsaya to shi kuma sai ya bincika ya san har ƙarshen abin yadda abin yake saboda kar ya zamo kawai yara ce da kai kai kuma ka yi lalaci cikin bincikenka baka tabbatar da komi da komi ba wata ziki da gaskata abin da yake kai fi kulle amrin amra cikin kowane al'amarin sallamarin yadda yake kenan fardan fardan ɗaiɗai hatta laqad itawa ala jami'il ulumin rasmiyati har sai ya tare dukkan wani ilimi inda ya rubuta shi aka yi to shi wajen ya kiyaye shi ta hakikan wata dakikan wata dira ya kiyaye shi wajen ta hakikan ta dakikan zurfafawa ta diran a kai a kawo kuma karatu in kai an gama kenan ka san akwai wanda Allah ya ba su quwwatul hifz eh quwwatul hifz idan ya karanta littafi far in ya kai karshe to ya haddace bugu daya Shoman Tijani yana daga cikin masu wannan Shoman Tijani yana daga cikin masu irin wannan hadda idan ya karanta littafi in dai ka bashi ya karanta to ya haddace ya zauna a kansa baya bukata ya mai ta karanta littafi su biyu shi ma tijani irin hibzin karatun shi abdullahi gwandu shi ma haka shi ma in ya karanta littafi ya ajiye an gama da shi sai dai wani kuma ya shigo amma an gama suna kiransa kuwatul hibzi kuwatul hibzi to irin irin karatun shehu tijjani kenan wa fi hallil mushkilatil mu'dilat shehu tijjani yana warware mushkiloli mu'dilatin masu wuya hatta sara imaman har sai da ya zamo liman fi sa'irul ulumi cikin sauran ilmai ya ce maka ilimi shi limami ne a cikin ilimin tafsiri limami ne a cikin ilimin fikihu limami ne a cikin ilimin balaga shi ya hada da balaga da mandiki da nahau da sarfu bugu ɗaya musu short zai e bugu ɗaya musu gaba ɗaya fi ilimi ɗaya ne ba kowane fanni ya bambanta shi bane wayannan duk gaba ɗaya shi ya fanni ɗaya ɗauke su saboda mawazininsu kusan ɗaya ne kawai kaɗan ne canjin shi sai buga shi kawai ya mai da su duk ya tare su a ɗaya ɓangaren ulumu ilimin hadisi haka yake imam ne cikin ilimin hadisi yarju ilai ana komowa zuwa wajensa in aka nemi ilimi aka rasa in aka zo wajensa zai ce kaza ake nufi kaza waya ƙasiri fitan diyi haladai ana nufansa don a nemi faɗakarwarsa a kan ilimi. Aliman malami ne, bita aliliha ya san rashin lafiyan ulumu, wa hukumiha ya san hukuncin ulumu, wa usuliha ya san usulin ulumu, wa furu'iha ya san far'o'in ulumu, wa istinbabatiha da yadda kuma za a yi istinbabi, wa mafhumiha wa mandukiha da abin da ka faɗa ɗayan da baka faɗan ba shi ma ya san shi wa nasihuha wa mansuha da nasiyinta da mansuhinta wasta bahara sauti jami kogi ne fi jami'il ulumin naqaliya wa rasmiya duk wani ilimi wanda aka ciro shi naqalan eh in naqalan aka fito da shi ilimin ko kuma rasmiyatan ko a rubuce eh naqalan aw rasmiyatin hatta sara la yudahi har ya zama ba a kwatanci da shi shauti dani cikin irin wannan ilimin wala yuqasu baharahu ba a yin kiyashi da baharin koginsa wala tanaha ko ba a isa matukansa kama sara kazalika fi ilmin haqiqati to a ilmin rasmi to haka ilmin haqiqa alama hunalika shi ma haka yake fastajma'a bi zalika shurutul mashaykhati da wannan ne ya cika sharaɗin shehanta wakti da ala wajeha kuma aka yi koyi da shi wa ta ala haƙiƙaciha ya zo da ita yadda take wa kuni ha da yadda take asalinta. Shau jani ya tara ulumu ya tara komai da komai Allah ya bashi. Wasu karun azza wa jalla yana ambatan Allah fi kulli ahyanihi a kowane lokacinsa la tufariquhu subhatahu a ko la tufariquhu subhatahu a kowane lokaci sharrin shauti janna hannun shi a kowane lokaci sharrin shauti jani na hannunsa yayi fa da ikisara min zikirin lahi yana son yawaita zikirin Allah waya haddu alai yana kudanta da mutane a ambaci Allah waya kulu yana faɗa kullu shay'in hadduhu haddahu Allah lana illa zikrullah kowane abu an sa mana iyaka sai dai zikirin Allah fa yana qala jalla wa azza ubangiji ya ce ya yi wallazina amanu uzkurullaha zikran kasira ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga ba a sa haddi ba azhar tana da haddi aikin hajji yana da haddi yana zakka yana da haddi kowane abu an sa maka haddinsa amma zikirin Allah ba shi da haddi wa qala ta'ala ubangije ce allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan masu ambatan Allah a tsaye da masu ambatan Allah a zaune kaga duk wa'annan ba a ce maka ga iyakan yadda zaka ambaci Allah ba. Wai wajibu radiyallahu anhu ala auradihi sojan ya lizinci karanta wuridinsa ba da salatin subhi ila waqtin duhal a'la daga bayan sallan asuba har lokacin sallar duha al'a'ala fi halwati baya fita ya haɗu da mutane shine fi halwati baya fita ya haɗu da mutane wa ba da salatin maghribi Shaujani yana karanta waridansa bayan sallar magariba ila salatul isha'i fi halwati shi ma a kadaice wa kadhalika lahu maratibun akwai abubuwan da yake a rubuce ba'da salatul asri bayan sallar la'asar ila al-ghurubi zuwa faduwar rana Yau ne, na je na. Waƙala radiyallahu anhu, shauja ne na cewa, La nuskaru zikiran illa mara taba huli Rasulullahi. Ba na karanta wani zikiri sai wanda annabi ya rubuta mu. Eh, duk wani abu da kaga nake karantawa to annabi ne ya sanar da ni. Wa kasiran yulazimu salata ala Rasulullahi. Da yawa, manzo Allah, a shaujani yana lizintan karanta salati wa manzo Allah fi jami'i ahwali cikin mafi yawan lokatayyarsa wa yahdu asari alai alaiha yana kwadayantar da sahabban sa wajen karanta salatin annabi la siyama salatal fatih balle salatal fatih lima ugulika wal hatib lima sabaqa nashr al haqqi al haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri qadri lima fi hamil al-fadl al-azim saboda abin da ke cikin ta daga fadala mai girma wasa ya ci bayanu insha Allah ta'ala fi mahallihi idan mun zo yin magana mai cece salatul fati za ku ji ta a gurin da take wa idza talabahu ahadin fi shay'in idan wani ya zo tambaye shehu tijani wani abu min gairi wurdil ma'lumi ba wuridin da aka sani ba ya qulu lahu zai ce masa aksir min salati ala rasulillahi ka yawaita salatin annabi duk salatul fati lima ugulika abinda shauci jan zai gaya ma kenan kaga wirasan shehanai ne duk wanda ya zo maka sai ce ka je ka ta salatul fati kai sai kai tsammanin ma kai ka saba jin ana ta faɗin salatul fati har ma ka raina ta daga nan ana dawowa da kai ya kace ai wannan kun dade kuna yi ko kuna neman ku ji masu kamkam ko su bashi kama ya ilu a kira maka wani ko shamshamilu da irin su dai kai ka fi san yawa ka ji bakon suna sai ka je ka rike salatul fati nan fiha salamatun likulli sahi idan mai shiga ruwa yana son ya shiga ya fita najiya to ya shiga daidai kwabrinsa musamman bai iya ba eh amma in in ba haka ba to in jumrinsa ya yi abin da ya ga dama to insha Allah ruwa mai gudu da baka saba wucewa ba wallahi iya nan sai shiga wallahi sai halaka ga bai kai gwiwa ba domin duk mai tsallake kogi in bai sani ba zai dinga kallon ruwan ne ba kallon ruwan ake ba gaba ke kallo in kana kallon nan kwakwal jiri za ka ɗauka to shi kenan ka harɗe ka faɗi kana ji kana gani a ruwan da bai kai iya gwiwan ka ba sai ka mutu ba za ka iya tashi ba dan a cikin jiri kake yayi daga ka tashi za ka faɗi daga ka tashi za ka faɗi har mutum ya je a ce abin mamaki ruwa iya gwiwa a kashe shi ya ce aljanu ne abubuwa komi da muhallinsa salatin fati salati ne wanda take ta tattara abin da ta tattara fa inna ya hayar duniya wa hayar akhirati salatin fati alhairin duniya na cikinta alhairin lahira na cikinta wajen haye na da jami'al matsalibi da salatul fati duk abin da kake nema za ka samu mai ji ya ji idan ka yi tafiya a garinka ba shehi ba wanda zai iya jan kai kara ka ga Allah an tafi ba na girman kai ba na rashin sanin waye zai ja ka ka rike salatul fati ba na girman kai ba na rashin sanin waye zai ja ka baka san da kai ba to ka rike salatu ta ce duk wani wulaya wallahi za ka hawa da ita kowane martaba za ka iya hawa kuma za ka hau ka zauna lafiya ka yi tsare tsare ka yi istiwaye alal arshi dama sunaye shida ne wanda da su kowane guda ɗaya ba abin da baya yankewa na hijabi istighfari la ilaha illallah Allahu Allahu salati wa manzo Allah bismillahir rahmanir rahim subhana subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wayannan guda shida duk wani hijabi kowane guda ɗaya yana keta shi Shehu Tijjani ya kawo shi, Shehu Ibrahim ya faɗe shi a cikin babul azkar nasu saboda haka idan ka rasa shehin da zai ja ka ka lizimci salati manzala ne zai zai buɗa maka kofan kuma za a ja ka kai ka inda za ka je Allah ka ce mace wa yablugu talibu biha anwa'ul ma'aridi ka gani ko ɗalibi da salatul fati zai riski nau'o'in duk abin nemansa ma'ar abin nemanka haza halu radiyallahu an al'an wannan halin da shauci ne yake ciki kenan yanzu al'ana haka yace al'ana abin da shauci ne yake ciki kenan saboda haka ya faɗa yadda mutane ku zo mu shiga mu yi zuben tare wa ya hafizu jawari ahu shan gani yana kiyaye gabobinsa mai mana Allah wa anu duk abin da Allah ya hane shi. Fayari da anin lagawi ba ruwan shi da barna wasan banza wa malayen bagi da duk abin da bai kamata ba. Waya suna anhu lisanuhu harshensa ya sa ya sa harshen a cikin mari ya tsare harshen a cikin mari bi ma'ana ya tsare shi ga barin duk abin da aka hana wala yasma'ul batila kunnensa baya jin abin da ba daidai ba barna baya bari kunnensa ya ji wala ya kaduru ahadan an yazkuru bi mahdarihi babu mutumin da ya isa ya ambaci mummunan abu a gurin da yake ka zo ka yi gulma a gurin da yake a ba zai yi ba wannan ya nuna maka wanda Allah ya bashi wannan siffa babu abin da ba zai Allah ba zai iya bashi ba saboda wannan walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum qatala nafsahu ya kashe kansa dama qatalun nafsi shine bil munhiyat da abin da aka hana ka hannu shine kashe kansa shine kashe kansa a wajen sufaye ka fitar da raza'ilu ka kawo abubuwa da suke mahmudat wayannan abubuwa munana ne to ka kawo kyautattu ƙarya kishiyarsa ne amana kishiyarsa ne haka to duk wayannan abubuwan kowane ƴaƴayen guda biyu ne da ɗa da shegi ɗa shegi ɗa shegi duk abin da kake kuma haka ne wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba har a zo wajen shaye-shaye ka sha giya ka sha coca cola wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba a yi ta fama ma da iyayenmu in aka zo ba matakin duk wani abin da aka kawo sai iyayenmu saboda tarbiyyar da suka samu sai sun jajirce an zo da abin sha na kwalba suka ce ba su yadda ba yi kama da giya aka buga aka buga sai aka ce a sa non alcohol ko aka kawo wannan su ce ba su yadda ba a buga a buga sai an yi rantsuwa sai su yadda da rantsuwan sai su tafi da shi wanda ya yi cuta shi kenan shi yasa su yahudawa suka sha wahala shi addinin musulunci duk abin da baka san shi baka yi shi ka ci banza ka ci banza domin ba da wannan niyyar kake shan shi ba aka zo kan mai samiyan nan zaki magi mai farin ajiyo aka ce ai ko kitsan ko kashi ko kitsan alade ne sai da aka kore shi fat aka na aka ce ya zuba aka sa shi a wanki kaya na fita aka yi ta sai da aka tabbatar da yadda ake nufin dai ba hakan ba ne wasu aka raunana su wasu suka ce sun haƙura da ce har abada duk iyayenmu ne suke da wannan duk abin da aka fito da shi sai an buga in dai haka Allah ya fito da shi to sun sani in rake ne rake ne inda za a yi rake a sa a kofi ya ce ba yadda da shi ba ne ya kawo shi eh ya kawo shi kofi ya kawo shi kwalba sai ce ana ganin mutane nan ba su da amana sun ɗiga wani abu a ciki a yi ta fama a yi ta fama har a kai a ce to wannan halal wannan haram haka ko da ka sani ko baka sani ba sai iyayen sun saboda an riga an cusa musu to irin wa'inda aka cusa musu wannan tsoron Allah abinda suka ɗauka sun ci wanda ba su kai bai ka san imani yadda yake rauni yanzu duk mutumin da yanzu a masallaci kana cikin masallaci za ka ce a siyo maka coca cola kanka tsaye kaya san halal ne a siyo maka kaza kanka tsaye amma kana masallaci ka tashe maka giya zai yuya ko da mashayin ne sai ya nuna maka imani in ya matsa sai ya ce a zubo mara a kofi saboda a kofi ba wanda ya sani wannan imani ne na kasa fitowa ya nuna gaba da gaban imani imani zai bari ai ai ai yana jin kunya yana jin kunya ai muna da tafiya mun gamu da wani yana shan taba ya zuka muka haɗa ido kawai sai su da sauran a baki eh a kofar nan na adam yana yana hawaye sai na kau da kai eh ya sha wuya kuma to mutumin da ya maka haka akwai sauran imani a cikin shi to irin wannan ba ai Allah ne amma kuma ya ga kwarjinin akwai abin da kake da shi wanda ka kiyaye na manzo Allah wannan shine ai dalili eh amma da kai ma irin sa ne dan iska kamar shi yanda ka sha ka dai sha haka ba abin da ya dame shi to irin wayannan dukkan gaba ki dai irin siffofin bayin Allah kenan a wajen Allah shi yasa ake son su shi yasa wasu kuma aka so su sai abin ya dame su kuma ba su yi aiki irin nasu ba Allah ya kiyaye wayan da daka hadan bimanhiyin idan wani ya faɗi abin da aka hana radda ulis sawabi sai mai da shi yadda abin yake la mahalatan ka'inan ma kana sai ya mai da shi kan abin yadda yake in ka kawo magana ka faɗi abin da ba haka bane sai dawo da kai kan abin yadda yake ce to da yadda yake la tasahalu fi zalika shau jani baya sauki akan haka Allah ji ganshe mu. Sabra musa duru. Idan ka zo ka faɗi abu, sai wani ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, yana jin ka sai ka gama. Sai ce zauna, sai ya sa kira mutum. Sai ce faɗi. Wata rana, wani ya yi magana, ɗansa ne na cikinsa. ya ce an sakar mun na yi gida na auri mata kyawawa kuma na da mota shi ma amar haka eh eh ya ce zo ya ce ga abin maimaita abin da ka faɗa akan malaris ya sun koyar da kai ba irin gumin da bai bashe ya ce sai ya maimaita ya kasa maimaita a sai shi ya ce to ga abin da ya faɗa a kanka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma na ba shi amsa ya zamo kaman ka to sai ya samu abin da na yi maka ai ya suma ne ya shiga ƙasa kuma shayi yawa zaune kuma mu ma muna zaune to irin wannan ba a yin gulma akwai wani mutum da ya kawo ya yi wani abu wanda ba a so irin yanayin rayuwa ya yi ne sunan abin buga-buga ya yi kamar ya ci banza wani suka bi sai ya gudu sai ya zo gaban shi ya ce zai mutu zai zane a shi ya ce abin shi ba damuwa menene ya ci gashi nan sai ya ja da ya sake rabtowa na biyu sai shi ya ce to shi kenan ya ce a kira a jiya ce yana da mota ya ce ya ce alaji wannan sule kayan da ya ce yanzu motan wani za ta yi nawa ce kaza ya ce ka kawo kudin a biya mar bashi tun daga nan ya daina tun daga nan ya ce babu wani rikici ya ce alai sulaika da ya ce ya ce mutum wani za ta kai mara ya ce kaza ya ce kawo kuɗin kawo kuɗin ya ce abiya ya ce kuma ka sake da gida ko gidanka ko filinka wallahi zan siya zan biya to haka abubuwa su yi to kullum manyan suna bin gwadaban manyan kuma haka yi kamata kaga wa inna daga hadin min manhiyin radda wuli sawa bila mahalatan kaina man latan hadu fi zalika ya hajiru an ligibati yana kiyaye yana hana mutane kar a dinga yi akan wani gayatu tahziri matukan tsoratarwa wayan sarru anha kullu tamfirin yana nisantarwa daga barin yin haka matukan nisantarwa wai kurma wa rada fi zalika yana faɗan abin da ya zo min ayatin na daga ayan Qur'ani aw hadisun ko hadisin manzo Allah waya tanabu fi zalika mubalagatan tunnake yana iznajin magana wajen inkarin yanda abin yake waya taharrar sidika duk gunda gaskiya take abin da yake nema kenan yarjilanu fi hadisi cikin maganarsa yana kiyaye duk abin da yake gaskiya ne zai tabbatar da shi babu abin da Allah ji ganshe yin wato gaskiya shi Ibrahim Sadiq Allah ya saka masa da wato ya yi mana wani irin wanka ya yi mana wani irin wanka bai yarda da wani abu muna ka zo da shi ko kai waye ka yarda da abin ba ba zai yi ba sai sa wani lokaci ne muke cewa wallahi tallahi in dan mutum shekararsa tamanin ne wallahi tallahi in ba mu fi shi hankali ba kuma wallahi saboda tarbiyyar shi eh in ba mu kai shi hankali ba to na rantse da Allah ba dole ba ne fi mu saboda mu'amalan da muka yi na shekarun aka yi ta zuba mana shekarun na shehin biziyada aka yi ta zuba mana ɗabi'ar gata gata na saboda kan ka ga wani in ya kwanto wani kura ka kalle sai ga gage mu zaro zaro amma ba hankali kuma ka rasa yadda za yi wato kai Allah shaka da alkhairi Allah ya saka musu Allah ya saka musu Allah ya saka musu Allah ya ba mu ikon dasa mu ma yadda aka dasa ya rasulullah eh eh gaskiya ne ya wannan haka ne ai sai a bar shi ya je ta kwallonsa in ya gama gudu guje-gujensa in ya dawo sai mu ce bai bai in ya mutu mu zo mu ce Allah jikin shi ba shi kenan ba eh haka abin ya kamata amma an yi aiki an yi aiki an yi aiki an dasa gaskiya eh ai mushaddadin ai akan gaskiya ne duk abin da ya tsaya a kai to ba za ka sake jin wani tari kuma a kai ba ka matsa ya ce to shi gagun ne tsaya kai ka je ka yi naka ce wani irin hauka ne aikin da Allah ya dora maka mai baka gama ba tukunna zaka nemo wani ka tsaya wanda aka dora ma tukunna mana an ka gama da shi ka sauke shi shikenan duk wani abin da ba gaskiya ba ne ai Allah ji kan shi Allah ji kan shi Allah ya sada shi da Annabi Muhammad shi da shi Allah ka hada mutane wai ka harar silika fi hadisihi cikin maganarsa waya habdu alai yana kwaɗayantarwa wa ala tahrihi akan binsa wa yassarhi da sauƙaƙa sanin sidikihi da gaskiyar fi hadisi cikin maganarsa komi in ya ɗauko shi haka yake kai shi in kuma za a yi shekara nawa in ka zo maganar dai ita za ka ji wanda ba ka son ita zai tsaya kai waya su uhu man yi kaddiba alai wanda yake wa shawar tijari ƙarya ga baki ɗaya baya baya ba sa daidaituwa da shi waya ajibu sadiku fi ta'ili alladhi yadhharu kullum yana bashi yana jin daɗin mai gaskiya ya ajibu mai gaskiya yana birge shi eh fi fa'ilihi cikin aikin sa allazi yadhharu cikin abin da yake bayyana kullu ma min sha'anihi an yaf'aluhu babu wani sha'anin sa da zai aikata shi aikata walau kana qadihan wa yastahsanu ko da mummuna ne zai gyara shi in dai kai ne gaskiya ne a cikin lamarinka to ko da ka zo da wani abu mummuna to zai dawo da kai saboda a tsora ka akan gaskiyan nan dai ya tabbata waya za inda hu zai rabauta a wajen shautu jani sudukul lisani harshensa zai zamo mai gaskiya gayatul hazwaci mafi isa matuƙa cikin rabo wala hibu iktar min alhalafi shau da ba san mutum yawaita rantsuwa muhafata luqu'i fi hanasin saboda kar ka fada cikin warin rantsuwar ma'ana kai kuskure wai kulu zaka ce da yana cewa yan bagi lil insan ya kamata ga mutum an yi an yi awi da nafsahu inda iradatul halafi ya kai ya kawo kafin ya rantse bayan ya yi hakan ya nannaɗe ta da insha Allahu ya nannaɗe rantsuwan da insha Allahu muhafatan an ya ƙida al-yamina fala yabra saboda tsoron kar ya kulla rantsuwa bai ya warware bai warware ba ko da ya sani saboda duk abin da kake ai ana tsoratar da kai ne saboda kar mutum ya saba da rantsuwan hinsi eh mutum ya faɗa abu sai an zo kuma an bincika an ga abin ba haka ba na faɗa mai cewa wallahi ina tsammani dan me yasa ka rantsi a shi a tsammani ka rantsi eh ba so au ya hanis fala ya kafuru ko kuma ya warware rantsuwan ma bai yi kafara ba duk shaujane na hani wa ya gabba tsarfahu radiyallahu anhu shaujane na rintsar da idansa fala tarahu zahiban fil tariqi ba za ka taba ganin shaujane yana tafiya akan hanya ba illa nadir mawdi'i mumirri sai dai kaga gurin da yake sa kafa na yake kallo gurin da yake sa kafa baya da baya da idan sai kalli nesa wala yaltatu zalika shaujane baya waiwaye da abuhu wa adatu wannan ɗabi'arsa kenan da al'adarsa. Fai za jalasa ma'an nasi, idan shaujani ya zauna tare da mutane, kanal galiba alai a tagafulu an ahwalihim. Mafi yawan yawan lamarin shaujani baya baya damuwa da ɗabi'an mutane, ya gafala, ya shiga cikin abin da ke kai kawai. yu'addabu bizalika yana koyawa mutane ladabi ne da yin haka kullu man haddara da dai duk wanda ya halarta wajen sa wala hibul iksar min mulaqatin nas shau jani baya son yawan gamuwa da mutane wane za su gamu da wane wane wane baya so baya so ai karon farko ma abin da ya fara kafin Allah kafin ya gama da Allah ai wannan shine fara dauka baya son gamuwa da mutane shehu jani ce yanzu kuma zaka gamu da su ɗan Allah ce yanzu zaka gamu da su domin zaka ba su dariƙa ai a wannan lokacin ya yanke mu'amala da mutane saboda suna shagalantar da mutane ga barin saduwa da Allah hirar so shi ta mata balle zamanin mun nan daga hirar siyasa tinubu ɗayan waye na obi ko eh bida obi sai a tibu sai tinubu yawa sai a ce to wannan shine na farko wannan shine ko na biyu ai in ba wani aka zaba ba an fadi wannan yanzu ya kama ka nashi karatun wannan yanzu ya kama ka nashi ba la ilaha illallah ba ubi su gifari su yi awa daya ana shan rake in a wajen masu indomi ne a yi a gama in an gama kuma abin a ci gaba da na bol kuma yanzu an fara bol yau an buɗa yau su wane ne wane ne da su ci kai waye ka san wane wane an saye shi miliyan kaza shi kenan aikin banza duk a yi a ba an mansura ba isa gifari ba salati wa annabi sallan ma wanda aka ce a ɗanyen na ɗan minti bakwai ɗin a je a ɗan gaggafa a buga a san hanyar shi ma ba yi ba Allah ya ɗan jira su tukunna su gama hira. Ai bala'in ya kai bala'i wallahi akram kallahu ai abin da Allah ya mana mun gode wallahi an mana an mana ba ɗan kaɗan ba wallahi wala alhudu ma ahun balle ya kutsa cikin su ma hum fihi ayi hira da shi a wa idza laqiyahu ahad min ashabihi idan daga sabon shauti ya zuwa game da shi anya lam yazidhu ala salamu alaikum ba zai kara masa ba ce assalamu alaikum ba zai kara mana ya kaza kaza ka wannan ya isa saboda sauran yana cikin ambaton Allah kana yazkurullah fi kulli ahyani ha yazkurullah ala kulli ahyani wala yaqdiru ahadan minhum an yaqabbila yadahu hamlan lahu ala adam takallufi babu mutumin da zai ga shaujani ya zo ya ce zai kitsin hannunsa bai yadda ba kar ka samar girman kai ko ka ɗauki abin hannunsa ka karba za ka kai mar gida sai ka yada shi Allah ya ji kan malam nan malam iro baban malam muji ka san shi har ya koma ga Allah baka isa ka yi riga ka kamar kyauta ya sa ba ba zai ce maka da yaya kai bai ci don madalla madalla madalla na saka da ka ce sa ta ce sai sai aji sai ci gaba da wurin sa na ma da glass din zai yana kashin gide in karatu ne da littafin sa hannu qur'ani ne yana hannu littafi yana hannu rigansa akwai yan aro yana saro da gawayi da sauran da doya da sauransu sai ya rarraba musu in suka saya kowa in ya je sayar ya ci riba sai ya kawo sai ya ciro uwar kudinsa ya bashi to a wannan yake cire kudinsa yake dinka rigar da zai sa baban malamin ji shi ne liman mazallaka da salo na kandi da yake yan neho ne ya ga ko ta ko ina malam an gane shi yana zuwa sai wuf sai a tsaki takalminsa sai a je a nemi wani guri a aji yana kallon su in ya tashi zai je masallaci da leda back dinsa yana zuwa kusa da masallaci sai ya sunkuya sai ya ciro ledarsa a jihu sai ya sunkuya sai ya ɗauko ledar sai ya ɗauko takalmar sai ya sa a cikin ledar yana da sai ya sa a jihu sai shiga masallacin a yi sallah in ya fito sai ya ce na ga mutane suna son su haukatar da mutum suna son su dora ka a sama su ɗauki maka tsari haka abubuwan yake duk in ka duba sai ga yanayin yadda suke tafiya haka suke tafiya to wayannan su ne ba mutanen kirki ba to sai a kama na mutanen kirki mu gan su kaga daga nan ne kawai za ka gane wayannan Allah suke nufi Allah ka taimake mu fata shabbahu illan takunu mislahu inna tashabba bir rijali falahu wa mailan bihim ila adadil batini yana karkatar da su zuwa ga adadi na batinin su bayan zawahiru wa huwa al-adab al-haqiqi wannan shine adabi na haƙiƙa. wannan wata rana adabi na batini sufi wanda yake jin sufaye za ka gane yanzu a ce shi malon ya kira mantani idan wani ya kira shi za ce halo salamu alaikum na yaji a lafiya ya gida tsanin lafiya amma a ce shi malon akar muku lawo ko baya gurin yana ganin Allah gurin akar muku lawo to wani mun yi magana ya ga haka to ai baya nan nace Allah baya nan ne nace a gaban shi ai ba zan yi hakan ba hakan ya kamata ko baya nan kai shine hadara shine tarbiyan badi eh amma shehin ka ko malamin ka wanda kake da kai masa mu'amala dan baya gurin kai kanka tsaye ha ina ina baka kai ba ba kai ba ba kai ba khilaf ma ta lahun nasu sabanin yadda mutane suka saba da shi min ta'kidi ta kabili ladi wajen kama hannun mutum su bar kis kullum man yu'azzimunahu wadan yadda suke girmama shi ko hada sha'anuhu wannan shine sha'anin shaujani bai yarda da wannan ba radiyallahu anhu ma man ya'rifu wa haladahu wanda ya san shi yayi muhalada da shi illa man galaba alai sai dai wanda ya sace shi aw kana za gaflatan la ya'rifu tasmi'a ko kuma shi bai san abun ba bai san ba ba yi wa shehu jani ba don ya zo ya haka to ba zai kunyata shi ba amma kana sani ya riga ya maka tarbiyya na ilimi ka zo kamar haka ka zo ka kiss din shau jami'in ba zai barka ba amma in baka sani ba sai ya ka eh ko kuma wanda ya zo a rafkane bai ka san wani lokacin sai ka bugu eh wani abin sai gigita ka sai ka zo ka yi abin kawai saboda duk wa'annan suna zuwa eh Allah ya taimake na'am walaffi imalan wajen aiki wa malajin biyun amma wayanda suke waje fa ina yi sami hawon ka gani go a janibiyun wanda ba yan cikin gida ba yana musu musama wanda suka yi kyale su wai ajruhum zai musu uzuri mahabatan an ya kasar qulubuhum saboda kare kare zuciyarsu su kasa gane ya abin yake fala yamuru fi tariqin illa a kabban nasu alaihi baya wucewa hanya sai mutane sun sun koyar da kansu yusallimuna alaihi bisa kabila farafin suna sallama ga shehu tijani sun yi kasa da diddigen su wa rubama yazdahamuna alaihi da yawa ma yana iya yiwa kaga an yi cinkoso wa zalika wannan lima yufaji'ahu min jalalati wa mahabati shau jani in ya zo kwarjininsa da jalalansa dole sai ka yi ƙasa. Wai sari ila ƙulubun zuciyarsu kuma za ta karɓi wannan, min ma'ul alƙallahu alaihi min muhabbati sai sun ji suna son shau jani dole. Kama warar da fil hadisi, kama yadda ya zo cikin hadisi, yin Allah ta'ala ya za habba abdan nada Jibrilu. Allah in yana son bawa sai kira Jibrilu. Fa ya kula ce ne uhibbu fulanin fa uhibbu. Ina son wane ku so shi. فيحبه جبريل جبريل يسوشي ثم ينادي في السماء sai kira cikin sammai fa ya kula ce in Allah ahabba fulanan fa ahibbu Allah yana son wani fa ahibbu ku so shi fa yuhibbu ala samai sannan halittar sammai su so shi sun mai yiwu da ulama kabula fil ardi sai a sa a yadda da shi a bayan kasa eh abula a yadda da shi a bayan kasa alhadis وكان رضي الله عنه قبل هذه الأزمنة kafin wannan lokaci yankiru kasaratu ta kabila ya dai yana inkarin yawan kisin hannunsa wai jiru kullum man fa'alahu yana yana tsawatar da duk wanda ya aikata min karibin au ba'idin ko daga gare shi ko daga kusa kaga in ka kai level kaza sai kuma in ka hana to wani abin zai faru kuma Nai, wani abin zai faru, maimakon ka gyara wasu kuma sai ka rusa su. To maimakon ka rusa su kuma sai ka ji tausayin su dan kar su rushe, sai kuma ka rike su a haka, sai a taba akan haka. Ba haramun ba ne fa, yanayin zamani ne, tsakanin Zaid bin Sabitin da Abdullahi bin Abbasin. sun gamu da juna. Zaidu yana ganin Abdullahi bin Abbasin ya zo a guje sai kama hannunsa sai ya kis ya ce haka za a umarna bi an naf'ala bi ahla baiti haka aka umarce mu ma'aikata a ahla baiti shi kuma sai ya kaddamar da shi ce haka za a umarna an naf'ala bil ulamai mu kuma haka aka ce mu yi wa malamai to idan abin yana tafiya yana tafiya akwai level ɗin da in ya zo to wani abin sai ka kore tukuna wani abin ya tabbata saboda in ka bar shi sai zamo shakiyanci sai zamo shakiyanci sai zamo illa amma in ka kore shi ko littafin shi Usman dan fajo ai da ka ji ana cewa bid'atun bid'atun bid'atun bid'atun ba kufurun kufurun kufurun bid'atun bid'atun bid'atun addinin ne canza ai aka koma bid'a duk wanda aka ce mubtadi'i mai bid'a ya yana cikin addinin musulunci ba kafiri bane kufurun daban ai yaji illa dan bid'a ko gara yayi bid'an ko shiga wuta ne dan waɗansu kwanaki zai ya fito qala'il iyani akan kafiri wanda ya shiga sarmadiyin ko ba haka bane akwai bambanci eh to ka don haka in aka zo ba ga shi Usman dan Fodiyo ba dan ya yayi ta menene nasi yawon sunnatu a imadul bidi'a ba don ya yi wannan ɗin ba ai wannan ya nuna maka shehu usman dan fodiyo ba ya zo da addini ba ne a ya zo ta jadidi ne domin addinin ya zo kafin shi ba shi ya kawo addini ba a ƙasar hausa amma ka san waɗansu suna kamar shi ya kawo addini amma ba haka bane karatun shi ya nuna maka bidi'a bidi'a ba kufurin kufurin ba saboda haka da ana kan daidai an an saki shoulder an hada haladu amalan salihan wa akhara sayyan to wa'annan su ne to akwai abubuwan da in aka gansu to ana kawar da wa'incan din ne saboda wani abin ya tabbata ko da bid'a mai kyau ne zai kawar da shi a wannan lokacin saboda in aka bar shi ba zai yi ba kamar yadda sayyidina umaru da ya zo ɗakin ƙaba yana ɗawafi da ya zo daidai wajen makama Ibrahim, da ya zo hajarul aswadi sai ce, An ta hajarul latan fa'uwa lata durru, kai dutse ne, ba ka amfanarwa kuma ba za ka cutar ba. Walaula an yi ra'aitu Rasulullahi ƙabbala kama ƙabbaltuka, ba don na ga manzan Allah ya yi maka kis ba da ba zan maka ba. abin sai na mura ya faɗa kenan sai da na aliyu da magana ta zama sa sai ce na'am ko hajarun ya durru wayan fa'u yana cutarwa kuma yana amfanarwa waye bai faɗi gaskiya ba duk gaskiya suka faɗa sai aka ce sosai na umaru yaye ce an ta hajarun latan fa'u wa lata durru baya an baka amfanarwa baka cutarwa shi kuma ya ce yamfa uwa ya daru yana amfanarwa yana cutarwa domin idan ka zo kai kis wa wa wa wa hajarul aswadi to hannun ubangiji ne kuma Allah zai gafarta maka kaga yana amfanarwa rashin yinka baka samu wannan ba to ai a lokacin shi sayyidina Umar ya faɗi haka ne saboda sababbin shiga musulunci kwanan nan aka raba su daga wutan gunki an zo ana tsawafi sai kuma a gansu su ma suna kama dutse suna to na bambanci da allolin da aka raba su da shi wannan shine hikiman hana haka to wannan shine abin da ake nufi to kowane irin abu in baka duba ka ga ma'anansa ba to ba za ka iya ganewa ba Allah ya kiyaye wa ana amma yanzu falan yabqa ala zalika babu abin da ya saura wani yazo ya ce zai yi kis din hannunsa bal naqalahu Allah ila halatil khilafati diniya Allah ya mai da shi ya zama halifatul lahi fasara halu fi zalika sai halin sai zama alama wa safnahu radiyallahu anhu yadda muka siffanta shi wa ardahu ya yarda da shi wa mata ana da yarda wa Allah ya yarda mu daɗi da yardansa amin saura siratu rahimi za mu shiga gobe in muna cikin rayuwa in Allah ya Allah ya ba mu ya fahimtar da mu ya ganar da mu ya ba mu ilimi albarka tsara mana san manzo Allah shi da shi bai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wala atina lima sabaqa nasir lakin lak ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إلمك واحد عاد سبحان ربك رب العزة أما يسكون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله